wata matashiya ta zo masa kada abat har ruda'u ar ruda'u masu bayar da shayarwa abat hafin kita duk gidan da aka je saboda ita da aka tashi tahowa kowa ya taho wasu sun zo akan doki wasu sun zo akan raƙuma dama garin ana cikin hali na fari da tsanani da wahala da suka zo a cikin wannan tsananin ita sai da halimatu sadiya sai zamo ba ma akan doki take ba akan jaka take ta matan jaki ke akan jaka take da ta zo akan jakarta saboda tsabar komarewa da lalacewa wannan jakarta ta ba ta angowa ƙurar abokan tafiyarta ana fitowa da za ta go garin makka neman yaran da za a shayar sai zamanto ƙurar dabbobin waɗancan ma ba ta hangowa lokacin da suka rudu waɗannan kowa aka ce masa ga maza Allah sai ta ashe ba zai karɓe shi ba shi ɗan mai kuɗi yake bukata an je gidajen masu kuɗi duk an kai karɓe yara ita kuma da ta zo duk gidan da ta je ta idan suka kalle ta da yagaggiyar riga da komararriyar jaka sai su samu ba za mu baki shayarwa ba idan muka baki me kika ci ballantana ki shayar da 'ya'yanmu kada a bata lifakari harro da ahu saboda fakari ha saboda talaucin ta a bata harro da ahu dukkan masu ba da shayarwa ta suka ce ba za a bawa sai da halimatu sadiya ba ita kuma da ta zo ta ta zo gidan da ma'aiki yake sai aka ce mata ga maraya a gidan nan in za ki karba sai ta ta faɗa wa mijinta ta ce akwai wani maraya a wani gida an ce in zan karba na zo na ɗauke shi shi ne a nan sai ce to ki dake ganshi mana sai ta zo ta gida sai aka ce a ɗauko ma'aiki ta ganshi ana ɗauko shi a cikin zan na goyo ana ɗauko shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ɗan rufe fuskarsa dama a lokacin ana buɗewa fuskarsa sai mata murmushin nan da ya saba yana murmushi sai ta ga haske yana tashi a goshinsa ta ce ban ɓata lokaci ba kawai sai na ji yana murmushi Allah ya samu ƙaunarsa sai ta rungume shi sai ta kawo mijinta ta ce to ni fa ga ɗana samu a lokacin nonon jikinta ma babu ruwa sosai amma tana rungume manzon Allah sai kawai ta ji hankan nonon ta tashi ta gaba sai ta ba shi nono na bangaren hagu sai ta karba tai tai ya karɓi na ɓangaren abu ɗin nan sai ki karɓa tana meka masa na ɓangaren dama sai ta ga karɓa yana murmushi wato shi tun da ya zo dama shi da dama yake al'amuran ta salawatu rabbi shi yasa muke cewa ba alqur'ani ne tun da shi ma qur'ani haka ya same shi mu dai qur'ani ya canza ya gyara ba amma shi manzon Allah alqur'ani ma haka ya same shi to fa anan tana ganin haka arda atku libana sai ta shayar da manzon Allah nonanta aiko da ta shayar da shi nonanta fasakata sai kuwa manzan alfata fasakata har sha'u sai ga shi sun kama hanya bayan akwai abubuwan mamaki da suka gani da yawa saboda dabbar da suka zo da ita ita jakar tasu a komare da suka yi za su hau kai suna mamakin yadda suka ga irin abubuwan da manzan Allah ya nuna musu da suka je suka kasa ganewa jakar tasu da ga ta komarariya sai ga ta zama tutturna katuwa sun bar dabbobinsu a gida a komare dakan nan suna hawa da su ne suke hangowa korar wasu dabbobin har su aka bace musu amma bakin Allah yana hawa kan wannan jaka tana zama katuwa sai zamanto su ne ba a hangowa korar jakan nan ta suna zuwa gida sun bar dabbobinsu gaba ɗaya a komare suna zuwa gida yara suna jin yunwa ana tunanin me za a yi suna zuwa ta suka da dabbobin nan gaba ɗaya sun cika kowace dabba ta cika ta zama suturna sosai sannan hantsar kowace akuya da kowace tinkiya ta cika da nono to ba shine anan sai aka je ana ta tatsan nono to shine anan yake cewa ai su sun ba shi nono a hanya ya sha su kuma kafin su zo gida da su da ƴaƴansu ta hanyar dabbobin da suke gidan manzon Allah ya shayar da su wa baniha da ƴaƴanta albana gunna ya shayar da su wato wannan nonon nasu asha'u wato ta hanyar tumaki sai manzon Allah zaman to ya shayar da su asbahat shiwala dabbobin nan sun waye gare suna masu shaba duka wato kowace a komare wata ba ta iya saboda tsabar rama wata ko takawa ma ba ta iya yi amma wa amsat sai ga shi da yamma an dawo gidan da ma'aikin Allah dabbobin sun yi maraice ma bi hasha asbaha shiwala ijafan ta sun waye gari masu shaba duka ijafan komararru ba mai a jikinsu sai kashi kawai ake gani amma wa amsar sai dabbobin nan suka yi marice ma bi ha sha'ilo babu shama duka ba ba shanyewar jiki wala adfa ba komarewar jiki ba shanyewar jiki ba wannan komadar gaba daya suna zuwa gida sai suka suka tadda dabbobi sun cika kuma abun mamaki duk bishiyar da take gidan ta yi gani su sun tafi sun a matsayin talakawa suna dawowa sai suka wasu suka tada saboda tsabar yunwar da ake yi a garin ganyen bishiyoyi ma gaba ɗaya an gama tsintsinke su saboda ganyen bishiya ne mutane suke ce an tsintsinke ganyen bishiya shine a nan yake cewa asabal aishi rayuwa ba ta yi ni'ima ta yi daɗi inda a wajen halimatu sa'adiya ba da mahalin bayan fari bayan fari da ana cikin fari amma suna karɓar manzon Allah sai rayuwa ta yi daɗi izgada saboda tawaye gari linnabi ai daga manzon Allah ne mina a gare ta giza'u take samun abinci tunda manzon Allah yana samun abinci daga jikinta linnabi giza'u minha abincin manzon Allah daga jikinta ne sai ta ta abinci ba ta shayar da manzon Allah to sai Allah ta'ala ta wannan ai ba sai sun yi wahala ba ba a tuka musu gidan da ni'ima bishiya ta yi ƴaƴa ta yi ganye sannan kuma dabbobi suka yi an tsafta fita da nono imam husir ya ce ya lahamin nato al'adabin abin da ya sanya wannan al'amari na ni'ima min natin ni'ima laqad du'ifa al'adru wannan ladan ita tana su sauran sun je su domin a dan ba su wani dan kuɗi ita kuma ladan ta an ninninka mata ba dama abin da ake da bukata idan an shayar da yaron su dan taimaka musu da abincin da za su ci to ita kuma halimatu sa'adiya tunda manzon Allah ya shigo shi ma kin Allah in ya taka waje ba dai a je a roƙa ba sai dai a zo a roƙa a wajensa sai zaman to gidan halimatu sa'adiya sai dai mutane su zo su roƙon abinci su zo su dan roƙo sai da ta kai da duk ƙwaryar da take gidan nan sai da aka cika ta da nono amma da aka koma kallon hantsar dabbobin sai aka ga hantsar tana nan har yanzu kamar ba abin da aka cira manzon Allah ya yi laqad du'ibal adl du'ibal adl ay ladan annin nan kashi alaiha a gare ta min jinsi ha wal jazaa wa abun nufi al jazaa min jinsi al amal abinda ka shuka shi zaka girba ya kawo wannan azancin zancen ne min jinsi ha wal jazaa sakamakon abin da ka aikata na alkhairi shine zaka gani shi yasa ko a yanzu mutanen da suka kula da rayuwar marayu Allah yana kula da rayuwarsu habbatu manzon Allah sai zama musu tamkar wata kwaya kwaya ta hatsi wanda idan ka je ka ka je ba ta ka shuka ta a gona an batat sanabila sai kiga ta fuddar maka zangarniya da yawa hatsi dai ka je ba a cikin rami amma sai kaga kai guda bakwai ya fito wal asu shi kuwa karmami ladaiki yastashrifu du'afa sauran masu rauni wa inda lokacin da aka je garin makka an fahimce ni lokacin da aka je garin makka ake cewa ga manzon Allah ta karba suna cewa ba za su karba ba sauran mutanen addu'a fa masu rauni sai zamanto yastashriful asfa suna zuwa suna tsinkayan abin da yake karmami ne dan ganyen da ya zamanto ya bushe shine suke zuwa su je su tsinko sai a zo a tafasa a gida sai a samu abincin da za a ci amma gidan halimatu sadiya duk abin da aka tsinka na ganye sai aga ya ƙara bayyana wani ya ƙara fitowa idan an tatsi nono a jikin dabba sai aga nono ya ƙara bayyana ai ba komai ne ya zanyo haka ba wa iza sakkara ilahu una san li sa'idun fa innahum su'ada'u sallam ala man lahu wa rahmatan wa wa iza sakkara ilahu unas ai idan Allah ya kore waɗansu mutane nisa idin gajin daɗi fa innahu su'ada lalle su masu rabo ne lisa'idin wato wannan banu sa'ad ne a cikin nan akwai wasu asrar na balaga da hikima na farko da akwai wani dinasi da aka lisa'idin da kuma su'ada'u sannan kuma akwai wato yadda aka yi amfani da salo na wato abin da yake musarrafin lafzi an ce lisa idin abin da kwakwalwarka za ka tafi a nan akwai tauriya abin da tunanin mutum zai tafi da aka ce idan Allah ya hore wa ‘yansu jin daɗi ga jin daɗi sai kai tsammanin jin daɗi na fa'a da rabo wannan amma abin da yake nufi a nan idan banu sa'ad Allah ya hore musu jin daɗi fa inna su su'ada lallai su masu jin daɗi ɗin ne wa a ta ji jaddahu wa ƙad fasala duhu wa bi amin fi tsaliyar bura'a'u إذ أحاطت به ملائكة الله فظنت بأنهم قرناء وسلم على من لا تلقي رحمة ورأى وجدها به ومن الوجد الذي تتلى به الأحشاء رحمة وشفاء وأتجدد sai ta zo wa kakansa abdulmuttalib wa kad fasalatu a lokacin ta yaye ma'aikin Allah an yaye wa biha min fisalihi burha to yana gare ta min fisalihi a lokacin yayan ma'aikin Allah alburha tsananin damuwa da rabuwa da manzon Allah shine alburha ta damu ba ta san rabuwa da shi shi na aka ce to a bar mata shi mai dan ƙara lokaci ita dai ba ta san rabuwa ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya ga damuwarta ya ga kuma halin da ta shiga sai ya ce to ta koma da shi ta koma da shi ya cika shekara hudu to fa iz a haɗat bihi mala'ikatul lahi sun kamu da ɗan uwansa za su yi ciwo sai ga mala'iku na Allah sun zo sun cewaye shi shi da kawai shi da abokinsa sun taho ciwo sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'ansu sun zo sun cewaye shi da fararen kaya ko ko ba zan ce ciwo ba sun dan fita wajen gari wa kamar a wasa haka anan yana cikin wannan da ya ga haka da suka ɗauke shi sai mala'ika jibril ya ce ku fara auna shi mana sai mala'ika mika'il ya ce da wa za mu auna shi yace ku auna shi da mutum goma cikin al'ummar da aka auna shi da mutum goma sai aka ga manzon Allah ya rinjaye aka ce to auna shi da mutum ɗari mana sai aka ga ya rinjaye sai aka ce to auna shi da mutum dubu mana da aka auna shi da nauyin mutum dubu sai aka manzon Allah ya rinjaye karfinsa ya fi karfin mutum dubu malaika da ya ce kar ku haura da kanku ba in za ku tattara halitta gaba ɗaya ku auna da shi sai ya rinjaye dukkan halitta gaba ki ɗaya saboda shine abdalu khalqillahi to anan suka kwantar da shi suka tsaga kirjin nan shi kuma dan uwansa yana gani sai tsorata sai ya gudu sai je faɗa wa halimatu sadiya da ta ga haka fazannat sai ta tsammaci da annakum qurana cewa a ai shedanu ne masu shafar yara suke kokarin taba manzon Allah da ta zo sai ta kawo wa mahaifiyarsa ta ce ni dai na tsorata ina tsammanin kar shedanu su zo su taba shi sai sai da Amina ta ce kika ce me ta ce ina tsoron kar shedanu su taba shi saboda lamarin an ce mutane wasu sun zo da fararen kaya kuma sun tsaga kirjinsa amma ni na duba kirjin ban ga wani abu ba sai sai da tuna amina ta ce mata kalla mali shaytan alaihi min sabil a'a ai dan babu hanyar sa babu hanyar wannan dan nawa da kin san abin da na gani lokacin haihuwarsa da ba za ki bani wannan labarin ba anan dai kai mata godiya ta tayi kai tafiyarta ita ta san sirrin abin da ta dauka shi yasa muke cewa duk duniya duk al'ummar manzon Allah ko sahabbai ba za su faɗa wa sayyida Amina waye manzon Allah ba ko sayyidina Abubakar da sayyidina Umar ko sayyidina Ali da ya tashi a gidansa ba zai faɗa wa sayyida Amina waye manzon Allah ta fi kowa sanin waye sayyidina Rasulullah shi yasa mu zancen shirka ma a labari muke jin ta daidai take da labarin menene irin su iliya dan mai karfi a wajen mu dan ya ta canzance ne ba za mu taɓa wato hankali ba zai ma taɓa ɗaukan wanda ta ɗau cikin ma'aikin Allah kuma ta zamanto mushirka hankali ma ba zai karɓi wannan ba ba maganar nafsi ake ba saboda in akwai wanda ya san manzon Allah ita ce to fa'anan wara'a wajdaha shi sayyidina Abdul Muttalib sai ga tsananin kuna irin na ƙaunar da take wa manzon Allah shine wajudu kuna akwai irin san da zaka da har kona zuciya yake ko to irin wani ake ce wajudu ko a in yayi ƙari ya ƙaru akan haka ana ce masa lawa to anan sai yace da ya ga tsantsar kuna irin na ƙaunar da take wa manzon Allah wa min alwajdi kai ku ka san a cikin kuna na ƙauna lahibin akwai wata ruruwar wuta tasla biha ashau wanda uwar hanjin mutum ma konewa take saboda tsananin ƙaunar abin da ake ƙauna fara kadukar ta rabu da manzon Allah tilas ba yadda za ta yi tana kuka haka ta rabu da sayyidina rasulullahi wa kana ladaiha فارقته كرها وكان لديها ساويا لا يمل منه السواء فالناه وليت الكرامة شك عن قلبه وأخرج منه مدغة عند قتله سوداء بلاه وليك الكرامة كتمت يمنى العميل وقد أودي أما لم تزئ له أنباء على من وليك الكرامة وشفاء كان أسراره الكتاب فلا بيد ملم به ولا الإفداء وشفاء فارقته كرها تيلت تارب دمان زن الله وكان لديها زاوية karku manta ba ya kasance a wajenta yana mai kaura ya yi kaura ya zauna a wajenta la sawiyan la yumallu min sawa'u shi ko manzon Allah mutum ne wanda in yayi kaura ya zo wajen mutum to ba a koshi da yin kaurarsa wato in ya zo wajenka sai kayi dama dama kar ya tafi duk wanda manzon Allah ya zo wajensa sai ya ji a ransa shi da makar manzon Allah ya tafi ya zauna ya ta zama tare da shi shi yasa lokacin da aka yi fatahu makka mutanen madina sai suka fara kuka menene dalilin kukan ku suka ce a rasulullah muna ganin kamar tafiya za ka yi an buɗe makka dawa za ka yi sai ya ce a a ai makka ce asali amma kuma gidan shine garin madina shine hankalin su ya kwanta shukka an qalbihi wa ukhrija minhu shukka an kalbi aka tsaga zuciyarsa wa ukhrija minkum mudgatun mu je karshen baitin sauda'u sai aka fadda wata tsoka sauda'u baka inda gaslihi a lokacin da ake wankewa wannan zuciya katamar ku yumnal mar'u amin wanda wanda ya rufe wannan abu shine hannun dama na mala'ika jibril wa qad a cikin wannan zuciya da aka bude ta aka wanke ta an ajiye ma lam tuzid lahu abba abinda labari ma ba zai iya faɗa ba an bude zuciyar an zazzaga wasu abubuwa ba labarin da ya isa ya iya ɗaukar labarin ne aka sa wa manzon Allah kowa sai dai ya faɗa wani ya ce hikima aka sa wani ya ce halayen kwarai aka sa kawai an zazzaga wasu abubuwa a cikin zuciyar wanda labari ba zai iya ɗaiɗaitawa ba malam ta zai lahu amba'u abinda labari ba zai iya daidaitawa ba abinda ya sa kana asrarahul kitab wannan alkitab an kiyaye sirrikansa na rufe wannan a matsayinsa na katimin nubuwa to sirrikansa gaba ɗaya an kiyaye su an koye su falal faddu babu ranar da za a ce a wato falal faddu mulimmu wannan rufaffen abun ba zai taba zamantowa ya rabu an bude shi ba da shi walal isda'u kuma har abada ba za a daidaita shi ba al ifda'u daidaitawa a ba da labari abin da yake cikin zuciyarsa lalle babu wani wanda zai iya zuwa ya daidaita ya ba da labari ballatana abin da yake cikin ta to tun da aka sa wannan tun wannan shekara hudun ba ai ka san ana maganar sai bayan mu a tarihi sai an zo batun bayan an yi auren na na Khadija ne sai a ce ya fara ibada ko ya shiga kogon gira ai ba lokacin ya fara ibada ibada kan tiran da aka yi shi ya fara ya bar labarin abu da yawa sai mutane sun ce ai mun ga kai kaza sai ce ai wannan abu kaza din kaza abu kaza wanda lokacin da aka yi yakin Hunain lokacin da aka kai shi reno Banu Sa'ad dan waƙoƙin da ake irin yan mata za su dauki yaro suna zakudar sa haka ko ana ana renan sa to idan ana yi irin waƙoƙin da ake yi ma a wannan lokacin duniya haddace su a shekara biyun fa da ake ana reno shi sa da aka yakin Hunain an kakkamo saboda banu sa'ad har su aka wuya kara annabi a lokacin har da mai reno aka kamo ba sai da halima ba ina nufin sai da shaima ta zama da tijuwa aka zo har da ita so an an kakkama su ana tsammanin za a kai su za a je a dan daure su ita kuma tana tsakiya da ta ga halin da ake ciki sai ta fara rera wa manzon Allah waƙar da ake masa lokacin yana yana ana renansa a can yana rerawa tana rerawa kada yake da jaje ce ko me kawo kina har ta da mutu ya kadda mutunce ta aka tince ta sina anan sai ke to ki zaba ko dai ki zauna anan tare da ni mu rayu har abada ko ku dai a da muki goma ta arziki a maida ki gida kar ki ƙara fitowa kaga wannan kan kama ta aribatacciya riga ya wuce sai ta ce a ita dai a yi mata goma ta arziki ta koma can gida shine a lokacin aka ba ta raƙuma wajen guda ɗari da kayayyaki maza Allah ya ce maza ki koma gida shine maulana shi walai a razi ne Allah ya da masa rahama da aka zo wannan gaba yake ko kai ce ma'aiki ya ce ki zauna a nan ko ki tafi kuma ki ce za ki tafi in kin tafi gidan me za ki je ki Allahu akbar to wannan shine a wannan lokacin alifan nuska wal ibadata tun a wani lokacin sai ya zama to ya saba da ibada wal nuska kenan kusantar Allah wal ibadata da ibada wal kalwata kuma ya fara kebewa shi an ce yara suna wasa bai taba zuwa wajen wasan yara ba in an ce ana wata gada a cikin gari bai taba zuwa ba duk lokacin da za a fita wajen gada to bai bi shekara hudu ko shekara biyar shi yana jefe yana zaune in ka ya fito ta zo wajen kakansa na Abdul Muttalib tun da kake kara takwas ba in ya zo wajen kakansa na Abdul Muttalib dama kowa zai zo in kowa zo zai zauna daga nesa ne zai kwabe takalmi amma Abdul Muttalib idan ya ganshi zai kwabe takalmi zai ce ta kashe fukan da takalminka sai ya zo sai ya zo ya zauna a gabansa to haka ma'aikin Allah yake har lokacin da aka yi tafiyar nan ta ta lokacin yana ɗan shekara sha biyu da aka tafi kasuwanci sham kasuwanci da abu tsari ai kun ga cewa aka yi an je an taru da aka je aka taru sai kowa je zauna a inuwa shi kuma tsarinsa ya fi zama a gefe ne domin ya yi ibadar sai ya yi gefe da ya yi gefe kuma sai zama to gefen gun rana su sun kare inuwa gaba ɗaya shi an baki a cikin rana sai inuwa ta kewaye ta farkon da take sai ta koma inda manzon Allah yake to ba nan ne shine bahira yake wannan shine wanda nake nema din anan yayi magana da aka dawo tun wannan lokacin manzon Allah ya saba da ibada wal karwata ibnan tun bai kai shekara goma don ka zanto mutum iblu a ɗan shekara goma sha biyu zuwa ƙasa ne to tun bai kai shekara goma sha biyu ma shi yana son ibada wa haka zannu jaba'u haka nan duk zababbun bayi suke duk manyan bayan Allah managarta za ga tun suna ƙananan yara suke tasowa da kan al'amura na alkhairi shine mai bura yake cewa Maulana Shehu Ibrahim tun yana tun yana dan karamin yaro baya aiki irin na yan yara ko tun yana karami baya aiki irin na yan yara haka manyan bayan Allah suke shi Maulana Shehu Ibrahim an ce zai shiga daki zai ta sallah babansa idan ya tashi karfe biyun dare sai ya ango fitila daki lokacin da ya wuce shekara goma ba sai baban nasa ya zo ya kama shi sai ya kai shi je kai shi fada ya kwantar da shi sai ya dauke fitilar ya ce wannan wannan ibada ta isa haka kuma ka kwanta da yake masa haka sai dai na kunna fitilar sai kawai dare ya tsala sai ana jiwa tilawa sai yana yin karatun alkur'ani to duk zababbun bayan Allah sun suna da kananan yara zaka dinga jin tarihin su akwai al'amura na ban al'adabi وإذا حلت الهداية قلبا نشئت للإبادة الأعداء بعث الله عند مبعثه الشوب هراقا وذاك عنها الفباء تدرج الجن عن مقائد للسمع كما تدرج الذئاب الرعاء فمعت آية الكهانة آيات من الوعي ما لهن من وعاء ثم سلم على من لا كالجرامة وشفاء وإذا حلت الهداية قلبا إذا حلت الهداية إذا شريعة تسوى قلبا أو تزوجيا نسبت للإبادة sai ta ji tana nishaɗantuwa da ibada duk mutumin da ya zama wani Allah ne yana jin daɗi ne kawai lokacin da yake ibada duk mutumin da shari'a bata shiga zuciyarsa ba sallah ma gaggawa yake komi ma a gaji yake in wurdi ya fara sai ce ya gaji yana farawa sai ya fara jin bacci ya zo masa amma idan shari'a ta samu zuciya to sai a ji ba wani nishaɗi da zaka ji kana yi sai a lokacin da kake a wato ibada al'ada'u nakdatul a'da'u lil ibadati sai kaga gabbai gaba ɗayan su suna nishadantuwa da ibada to shi ma kin Allah idan kowa yana zuwa yana tsalle tsalle a lokacin suna yara domin wai kuruciya mutum yaro zai yi wasa to shi manzon Allah a wannan lokacin yawan zikiri da ambatan Allah shine abin da yake yi ba'atha Allahu inda mab'athu shuba Allah ya tada ya aiko lokacin aikan manzon Allah sai zamanto Allah ya aiko wani tauraro hirafan masu tsarewa sama wadaka ana alfada'u wanda sai da sama ta yi kunci saboda yawan taurarin da Allah ta'ala ya sakwar taurari suka dinga har haɗewa a guɗaya lokacin da za a fara aike na ma'aiki kadurudul jinna wayannan taurari gaba ɗaya suna koran aljanno ne amma ka'ida daga masaukan su wurin zaman su saboda shaidanu zai su zauna su fake in za a yi wayi su sato labari zo suna ɗaiɗaitawa ga bokaye to sai zaman to an kokkoruwa ɗannan aljanna kama ta da zi'ab arru'a'u kamar yadda masu kiwo suke koran kyarkeci idan mutum yana kiwo kyarkeci ya zo zai ci masa akuya ko tinkiya zai ɗau sanda ya bi shi a guje ya kore shi to kamar yadda ake koran kyarkeci to haka ne ya zamanto a dukkan aljannu ana koransu a sama kama hat ayatul kahanat ayatun min alwahi sai ya zama to ayoyi na wayi ma'at ayatul kahanat sun shafe ayoyi na dabo da tsaki malabun nan mihau su ku ayoyin nan na wayi na wayi ai ba zai taba yiwa ya zama to an shafe su ba alqur'ani ya zo ya shafe tsafi amma shi kuma alqur'anin ba wani abin da zai shafe shi a wara'atuhu kadigatun wal tuqa wa zudu fihi sabiyatun wal haya'u sallim ala man la وأتاها أن الجمامة والسرح أذلته منهما أفياء ina ganin za mu dace da haka insha Allah sai sati mai zuwa sai mu tashi a auren na na Khadija da manzon Allah da kuma yadda aka fara yin wahayi insha Allah Allah ba mu ilimi mai amfani Allah ya ƙara mana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهب لنا من امرنا رشدا سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين